أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa muna cikin muƙaddima ta adwa'ul bayan mun tsaya a shafi na tara za mu ɗora a kan inda muka tsaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya malam yace wa qad tadammana hadha alkitab wannan littafi ya kumshi umuran waɗansu al'amura za'idatan waɗanda za su ƙaru ko su daɗu ala zalika akan abin da ni faɗa wanda ya gabata ka tahqiqi ba'd al-masail al-lughawiyya kamar tahqiqi tantance waɗansu mas'aloli na lugha wa ma yahtaju ilaihi min sarfin ko abinda aya take bukatuwa gare shi na ilmu sarf wa i'rab da kuma ilmin i'rabi shi yasa in kana tafsirin alqur'ani mai girma ba wai zakwana za kai ba kai fassara kalmomi ka wuce irin yadda galibin mutane suke cikin qur'ani akwai i'rabi cikin qur'ani akwai sarfu cikin qur'ani akwai nahwu cikin qur'ani akwai balaga cikin qur'ani akwai hadisai cikin qur'ani akwai usulul fiqh qa'idun usulul fiqh cikin qur'ani akwai usulul tafsir cikin qur'ani akwai hadisi akwai usulul hadith duka to mallan duka da yake Allah ya taimake shi yayi karatu a halaka ga malamai daban-daban kowane fanni sai da leka shi yasa in zo tafsiri duk wata mushkila yana kokarin yayi bayanin ta in Allah ya samu zo karshen wannan muzakkira za mu faɗa muku kowane fanni da kuma mafi muhimmancin littafan da ya kamata a ce ɗalibin ilimi ya duba a ciki yake cewa sheikh lokacin na tafsiri a masallacin madina na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam lokacin da aka bashi dama ya yi tafsiri domin da ya je a bako a ƙasar saudiya ba ɗan ƙasa ba amma da suka fahimci shi na da ilimi sai suka riƙe shi ce to za a yi tafsiri an ce ina ganin ya yi istikhara ya ce to zai zauna ya ce babu wani abu mai girma a duniya irin a baka tafsirin alkur'ani a masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ga wanda an ka sabkan ma alkur'anin kabarin shi nan kusa gare ka ya ce babu babu abu mai nauyi a duniya irin wannan tare da iliminsa kuma ba wai tafsirin ya fara ba dibi duk ilimin da gare shi da ya je a Saudiya ga wurtaccen malami ne ta kone fanni amma da aka ce an bashi shi zai gabatar da tafsiri bai fara tafsiri ba sai da kuma ya bi qur'ani tun da farko har ƙarshe ya ce fatatabba'atu kitaballahi ayatan aya sannan ya ce nahnu ayyuhal ikhwa hina ma nufassiru al-aya natatarraqu ilayha min jami'i jawanibiha li'anna al-qur'ana aslul aslul ulum wa lahu fi kulli fannin bayan shi yasa shi da tafsiri ko ina taba waiti kawai ka ce kai bakin kaza da ka sani in qur'ani bai gane wannan ba wallahi da an shigo cikin mas'ala ta fiqhu in dai ta shafi qur'ani yanzu ana gane baka san fiqhu ba in ba karanta fiqhu ba kenan kokarin ka ta kare hau Allah ya taimake mu malam yace wal istishhad bi sha'ir al arab zai kafa hujja da yaren larabci ibnu jarir at-tabari yana kafa hujja da baitutuka na larabawa ibnu kathir yana kafa hujja da su dan haka in baka karatu lugha baka bar cewa lugha ba ta da amfani kai dai kai kokari kai karatu in kana yi wa tahqiqi ma yahtaju ilayhi fihi min al-masail al-usuliyya tahqiqin mas'aloli na usul al-fiqh wal kalami ala asanidil hadith kuma yi magana akan sanadin hadithi kama satarahu insha Allah ta'ala kamar da zaka shi in Allah ya so kidan kaga nan mallan shi na nuna maka mufassir duk ya kamata a ci ya san waɗanda malami ne na tafsirin duniya ta san da shi amma ka je ce maka nahawi zai shigo sarfu na shigowa luga na shigowa hadisai za su shigo bayani kan sanadin hadisi ilmul jarh wa ta'dil da ilmul mustalah al hadith duka za a sa ciki to mi mun ka karanta da zamu zabura mutum wata yau tashi da a wasu ramai jilani ne ya faɗa gidan radio shi ta yi wani ma ko jalalin bai iya ba baki ne dai a ɗauko ƙur'ani wanga wanda ko babu fassara komai alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai jama'a mu gode ma Allah Allah shi ƙara mana arrahmanir rahim Allah mai rahama mai jin kai shi kina ita tafiya ina wata uku an sauke qur'ani gidan radio ko kuwa masallaci kuma yanzu sai a sake komawa a ɗauko tun da sama a yau gawu nan da nan kuma a sauki a shekara sai a mu qur'ani sabka uku ko hudu ina tadabburi ina ilimin shi yasa malaman da in ma kace ga tafsiri a'a ba sa yi sai malaman ka sun shaida ka fahimci fannoni daban-daban sannan ka zo ka yi to yanzu wani sai ya ce taliya ya ce ya koshi mata ta ta kama abinci ya ce ya shiga ɗakin shayon ka sai ya ɗauko wasa shi ɗauko littahi shi ta yi in ya ƙare shi watsa shi watsa ba duniya cikin ɗaki Allah ya kyauta ba a hana mutum yi ma addini aiki ba amma ka tsaya ka iya kowa da izini ma addini aiki amma ka tsaya bakin ilimin ka kuma ka yi koyi karatu saboda kai ba addini aiki ba a yi ma addini aiki da jahilci ya ce wa alam ka sani anna anwa albayanil mazkura nau'uka na bayani da na ambata fi hadal kitabil mubarak a cikin wani littafi mai albarka kathiratun jidda suna da yawa wa qad aradna mun so an nazkura fi hadhihi tarjama mu ambata a cikin wannan tarjama jumalan wato waɗansu daga cikin su kenan yan an ce asalin jumla shine abin da tarsashe wanda an hada shi wasu jumloli nan ba jumla ta nahau ba ma'ana wasu sashe daga cikin su min zalika liya'lama bi hannaziru domin da wannan muqaddima annaziru mai kallo cikin wannan littafi ya san kasratu ma tadammanahu hadha alkitab almubarak da yawa daga cikin abubuwan da littafin nan ya kumsa wannan littafi mai albarka abin da ya kumsa min anwa'il bayan alqur'ani bil qur'an na bayanin alqur'ani da alqur'ani wa yakunu ya kasance ala basiratin akan basira fil jumlati mato a jumlaci kenan min fa'idati daga fa'idodin da ya kumsa qablal wuqufi ala jami'i ma fi kafin ya tsayo akan abin da yake cikin shi kidan in ka fahimci muqaddima zaka fahimci manhajin malam kamar yadda ni muku bayani in Allah ya baka ikon ka cigaba da nazari ka cigaba da nazari in ma baka samu ikon nazari to ka san ga ka'idodin da malam ya biya gabatar da tafsirin sa sai ka samu ide alal aqal idea wasu karatu english ita ake cewa ide da faransanci ya malam ya ce wa ba'da zalika bayan haka nazkuru muqaddimatan za mu ambaci muqaddima fi ta'rifil ijmal wal bayani akan ta'rifin abinda ake kira al ijmal a cikin ilimi na usulul fiqh da kuma usulul tafsir wal bayani da kuma ilimi na bayan cikin usulul tafsir da usulul fiqh domin in baka san fahimci wannan ka'ida ba zaka ci karo da matsaloli masu yawa wa ma yahtaju ilayhi min masailihima da abinda ake bukata gare shi na matsalolin su min ghairi tatwilin fi dalika amma wallahi ce ba sai na tsawaita ba zan dan yi maka bayani ne gurgudun abinda ake bukatuwa thumma nashra'u sannan mu shiga insha Allah in Allah ya so fil maqsudi a abinda mun kanu fata murattaban ala tartibi suwaril qur'an al-azim mu bi jerin shi akan tartibin surorin alqur'ani wanda galibin malaman tafsiri akan haka suka tafiya amma akwai in su malamai sun su dauko surori makkiya in sun kare su dauko surori madaniya akwai wani malami yana ganin da aka ce yayi tafsiri ya bi kamar jerin sabka surorin alqur'ani tunda misali iqra ita fara sabka sai ya kara tafsiri ta sanai dauko ta bayanta to wannan a tarihance akwai sabani wajen malamai nassin da yake nuna cewa daga wannan sura sai wannan sura daga wannan sura sai wannan sura shin ya inganta ko bai inganta ba imam suyuti ya kawo riwaya a cikin al-itqan amma malamai sun ce mursala ce to ala ayyati hal da sanin jerin sabka alqur'ani abu ne wanda yake da muhimmanci in an bi shi an bi diddigin sa an tantance amma dai malaman tafsiri sun fi bin jeri wanga wanda shine an na karshe wanda aka tafi akan sa in za ka tafsirin alkur'ani ka fara da fatiha ka shigo baka ka kawo nasi dan Allah ya kaddari ka samu iko haka an gane ko malam yace wa narju kamar tartibi ne na kamus wasu sun yi kamus na da za ku iske su suna farawa ne da huruful halq sannan su shiga cikin hurufu kaza hurufu kaza amma karshe dai sai kun ka iske abin da ya firin jayi shine abi tartibul abjadi a fara da a masu fara da a a yan kari a shiga masu ba ba ba yan kari masu ta ta ta ta shine wanda yin rinjaya to kamar shi ma yanzu na tafsirin alkur'ani galibi wanda ya rinjaya shi ne wannan a fara da fatiha sannan a taho zuwa bakar har zuwa nasi malam yace wa narju min allah muna nema ga allah alkarimi wanda yake mai karamci alama fina tare da abin da muke dauke da shi ma'ana na gajartawa dan adam yana tare da tawaya an na kuna dakhili fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam mu kasance cikin fadar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-thabit fi sahih fi sahih al-bukhari wanda ta tabbata cikin sahih al-bukhari min hadith amir al-mu'minin na hadithin shugaban mu'minai Uthman ibn Affan Uthman dan Affan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama mafi alkhairi daga cikin ku shine wanda ta'allama al-Qur'ana kaji sai da ya nemi ilimin al-Qur'ani wa 'allamahu sai sanar da shi mu ko yanzu mutum na son ya sanar da mutane na al-Qur'ani kuma shi bai karatu ba har ma alfari yake ce shi ba a san malamin shi ba alhali ko manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ya karanta da shi an san shi allamahu shadidul quwa kai ku ba a san malamin ka ba kiran ku shedan na malamin ka tunda ba a samu ilimi babu masdar babu masadir ai bincike shirme ne da kaga mutum na alfahari ba san malaman shi ba jahili ne manya manyan malamai abin da suke tun kawo da shi a san manya manyan malaman da suka karantar da su ilimi amana ne Allah ya kyauta wa fi riwayatillah akwai wata riwaya kuma inna afdalakum man ta'allama alqur'ana wa 'allama mafificin ku shine wanda ya koyi alqur'ani kuma ya sanar da shi na fata an fahimce ni wagga riwaya ta fara da inna litahqiq kenan kama narjuhu ta'ala kamar yadda muke roƙon Allah muke dan ma'a inji malaman zauri an yi waffiqana lil amali Allah ya datar da mu da aiki bima alimna min kitabihi na abin da muka sani cikin littafinsa ba wai ka hardace qur'anin ba kawai ba wai ka san tafsirin qur'ani ba kuma aikin shi za ku ga yanzu su munharifin karkatattun mutane musamman a kasashen laraba za ku iske akwai matsaloli masu yawa akwai wata kungiya da aka bamu labari a kasar misra babu mai ba mai shigar ta sharadin shigar ta sharadi biyu ne mutum ya zama to hafizin qur'ani kuma ya daina sallah a kasar misra sharadi na farko sai an gwada ka an ji har da ta zamna na biyu sai a ce to yanzu daga yau an bar sallah gani ya zaba wai karatun ba aiki da shi mutanen da mun fi su karatu ko mu ce bincike ko yawan karatu wasu daga cikinsu ba wai jumlatan ba amma aikin fa mutanen da kawai yanzu kaga galibin mutanen da babu jayayya abinda ya sa babu jayayya malam da ya faɗa an yi imani da a je aikata mutanen yanzu kuma rigima karatun wani ma bai ma gane karatu ba kuma shi shi ka kokarin shiga da wanda ya gane to ba zargata ba kasashen da aka san ilimi za a yadda da waɗanda suka iya su karantar da mutane saboda su za su fitar da al-da'ifu la yukhariju illa daif in ka zaman to rago baka iya ba baka iya koya ma wani ka tsaya kai hakuri ka koya sai ka koya ma wani wannan shine abin da ya kamata malam yace to wa takhalluqi bima fihi min al-makarimi mu dabi'antu takhallaqa dabi'antuwa daga abin da ke cikin alqur'ani na abubuwa na manya-manyan ɗabi'o'i na gari wata adibi bai adabihi mu ladabtu da ladabtun alkur'ani wa an yi allima na ma jahilna duk cikin rukun da ya kai da Allah kuma ya sanar da mu abinda mun ka jahilta ba yadda za a yi ka kewaye sani da alkur'ani don magana Allah ce Allah ɗaya kewaye sani da littafinsa sai dai ka yi iya abinda za ka yi shi yasa kowane zamani ana da buƙatar in akwai wanda zai iya rubuta tafsirin alkur'ani ya rubuta don ba a cewa abinda waɗancan suka rubuta magabata ya isa ba haka nan bane akwai aghradu ta'lif wani zai littafi ne saboda wani malami ya littafi mai tsawo sai ya takaita mutane shi wani larabcin wani malami ya fi karfinka sai wani malami ya ga shi yana gane shi kuma zai iya gane wanda kake bukata ya maka sai ya sauƙaƙa maka ibara wani malami ya kalli a hadisai na kamata ya tattara wani nahau wani sarfu waɗanda suke da alaƙa da tafsiri sarfin alƙur'ani da nahawun shi wani balagar alƙur'ani wani ijazin ƙur'ani wani kaza wani kaza shi yasa ko wani fage in ka ce a ai a daina rubutu waɗancan magabata sun ƙara aiki a to sai zama to daga sahabbai ba a samu mai rubuta littafi tunda su ma rubuta ba amma dai na tun daga ibnu jarir tabari bai dace ibnu kathir rubuta tafsiri ba tunda ibnu jarir tabari ya riga shi a wani lokacin littafi yana da alaka ne da yanki shi yasa in baka san yankin ka ba da auka za ta samu matsala mazhabar da aka sani a yankin ka ka karanta ta ka santa da kyau ba wai ka bi ta ba dole inda ka saba musu ka san dalilin da yasa ka saba musu mun fahimci wani da kyau ko Allah ya taimake mu wa yudhakkirana ma nasina minhu Allah ya tunatar da mu abinda mun kamanta ma nusina minhu an gane ko haka ake cewa sun ce ba a cewa ma nasina domin in ka ce ma nasina abinda mun kamance mun yi sakaci kenan shi ko manci qur'ani zunubi na ma nusina abinda an kamantar da mu shedan yarin rinjaye ka da hakan mace ta haito mara sauki ko ba haka ba وأن يرزقنا إخلاص إخلاص النية الله يا أرض التامد سركك نية في جميع الأعمال أسكن دكا أيكم أبن أدو ياكين وأن يحفظنا الله يترم بفضله دفللس ورحمته درهم من فساد القصد daga bacewar niyya fil a'mali a cikin ayyuka innahu rahimun karim Allah shine mai jinka kuma mai mutunci mai karramawa to daga nan yanzu malam zai shiga cikin bayanin muqaddima gadan gadan yanzu na za a fara karatu yanzu can duk bayani ne yanzu na za a fara karatu malam yace ilam ka sani waffaqani Allah Allah ya datar da ni wa iyaka da kai amin lima yuhibbu wa yardahu ga abin da yake so kuma yarda da shi anna min alwa'il bayani yana daga cikin nau'uka na bayani allati tadammanaha hadha alkitab almubarak wanda wannan littafi mai albarka ya kumsa bayanal ijmali za a yi bayanin abin da zo kumshe dunkule a jumlace bi sababi ishtirakin saboda ishtirak alwaƙi ko alwaƙi bi sababi al-ijmali alwaƙi kenan تضمنها هذا الكتاب المبارك بيان الإجمالي الواقعي بسبب الاشتراك بيان إجمالي أبن دي الضوء دنقلي الواقعي وان دي يأبكو معنى يازو تشكين القرآن شيني وقع أبو يا أبكو فيوم إذن وقعت الواقعة إذا وقعت الواقعة تو وان إجمال بسبب اشتراك سبو دي اشتراكي kaga ne in ka zo ka isa kalma ta ishtirak akwai wani mazhaba ta 'yan burguzu 'yan socialism da ake kira ishtirakiya wanda ake kira 'yan socialist kasar faransa ne suke da karhi to ba ita ake nuhi nan ba asalin ishtiraka nan ana daga shirka ne shine a hada wani abu da wani abu ko ba nan shirka ta samu asali ba wanda ya shirka ai ya hada Allah ne da sauran ababin bauta ko to nan ishtiraka na a usulul fiqh da usulul tafsir ake zance ka gani malam yace sawa'an ko sawa'un kana lishtiraku sawa'an kana lishtiraku fismin aw fi'lin aw harfin kaje ta sabuwa akwai ishtiraki a cikin suna akwai ishtiraki a cikin fi'ili akwai ishtiraki a cikin harafi kuma yi hankalin kuna shi ishtiraki kafin mu shiga cikin bayanin shi kala biyu ne akwai ishtiraki na lafazi akwai ishtiraki na ma'ana akwai mushtarakul lafzi akwai almushtarak alma'anawi ina fata an fice ni mushtarak al-lafzi da almushtarak alma'anawi almushtarakul lafzi misali al'ainu inda ce al'ainu mai take nuhi ido to aljanna an ka ce fiha ainun to nan bi ake nufi to zakatul aini shi yasa kalba ta al'ainu tana ɗaukan ma'ana suka ce ɗai-ɗai-ɗai-ɗai har guda 46 abin da ke son mu gane wanga mushtarakun ne lafi ashe in ka ce kalma ta al'ainu duk nassin da ka zo zaka bata ma'ana guda ka bace shi yasa sai an gane cikin waɗanga ainun ga wai wace ta aka so to shi an mushtaraku wanga al-lafzi intabihu shi al-lafzi wanda ababe ne daban-daban amma za a iya cunkusa su cikin lafazi guda kuma su bada ma'ana guda ma'ana ma'anarsu ta bambanta zatinsu ya bambanta kun fahimta amma kuma cikin kalma guda duka suke al'ainu ido al'ainu idaniyar ruwa al'ainu zinariya da azurfa al'ainu kamar ɗan leƙen asiri jasus duk haka yana faruwa al-mushtarak al-lafzi da al-ma'anawi ka rike da kyau abubuwa ne guda kamar uku al-mushtarak al-lafzi da al-ma'anawi da almushakkik da almutawaqi wanda duk wanda bai san su ba akwai matsala cikin karatu almushtarakul lafzi shine wanda wato kalima ce wanda tana daukar ababe daban-daban almushtarakul ma'nawi kalima guda ce amma tana daukan ma'anoni ta fitar da abubuwa daban-daban ma'ana da mun ka ce al'ainu zinariya daban azurfa abin azurfa daban idaniyar ruwa daban idon dan adam daban dan leken asiri daban amma dukkan su al'ainu ake kiran su to kaga ba a cewa shi mushtarakul lafzi ba a iya rarraba shi amma al mushtarakul ma'nawi shi ana iya rarraba shi kun fahimta shi ko al mutawati shine kamar abin da suke ganin cewa tawatu'a ya haɗu ne akan waɗansu ma'anoni tsakiya tsakiyar ita ce waɗannan lafuzan sun karaba kamar yanzu an nikah wasu malamai suna ganin mutawatu ne domin wani lokaci an ka ce an nikahu ana nufin an aure mace in an ka ce an nikahu wani lokaci ana nufin an yi kwanciya da mace sun ka ce to akwai alƙadrul mushtarak tsakankanin su to sunan shi mutawatu akwai kuma al-mushakkik kalma mai sa shakka sun kace shine wanda ma'anar shi shi al-mutawati ba a bambanta su amma shi al-mushakkik wani yafi wani kama an-nuru haske kaga akwai nuru shamsi akwai nuru al-qamari daina ka gani to wani lokacin sai abuwa su hasken kitse da hasken rogo daga nesa sai ka sa tsammanin gudan gudan ne to mushakkik ne ya sa maka shakka to wannan dole ɗalibi ilimi na da kyau ya dan fahimce su saboda ka a zo wata rana a yi wasa da hankalinka mun fahimci wannan ko ba sai na tsawaita ba to sai mu shiga cikin al-ishtirak fismin aw fi'lin aw harfin ko ba haka ba to mala yace zai baka misali mala yace zai baka misali wa misalul ijmali bisababil ishtiraki fismin misalin abin da ya zo a dunkule amma dalilin wannan fismin cikin suna ne ya zo ƙaunuhu ta'ala fadar Allah thalatha ta ƙuru Allah ce wal mutallaqatu ya tarabbas na bi an fusihinna thalatha ta ƙuru jam'i na alƙar'u ko sun kace ana cewa alƙar'u amma dai abin da ya shahara alƙar'u al mutallaqatu matan da an ka saki ko ba haka ba za su zauna thalatha ta ƙuru jini uku ko kuma haila uku ko tsarki uku to anan sai malam ya ce li'annal qur'a domin kalima ta alqur ko alqar'u mushtarakun baina tuhuri wal haid laraba in sun ce alqar'u wani lokacin suna nufin tsarki mace ta yi haila ta kare ta fita wal haid wani lokacin kuma suka ce alqara suna nufin haila to to yanzu nan haila uku aka rufi ko tsarki uku kaga waɗansu malamai sun kace jini uku a tinufi sai mace ta jini uku wasu kace a sai ta yi tsarki uku to yanzu samaratul khilaf waɗanda sun kace jini uku daga lokacin da mace ta yi jini na ɗai ta yi jini na biyu ta shigo na uku kafin ta yi tsarki su a wajen su kan yanzu baka dama ka dawo da ita don salasa ta ƙuru an ka bata jini uku an ka bata in an ka ce tsarki uku ba ba haka ba to kenan yanzu sai ta yi haila ta yi tsarki ta yi haila ta yi tsarki ta yi haila sai ta kai ƙarshen wannan haila ta yi tsarki sannan ta fita daga cikin baka da izinin ka dawo da ita domin in tana cikin inda kana da izinin ka dawo da ita kaga samaratul khilaf kenan wadansu malamai sun ce a a ce da tsarkin da haila duka ake nufi to ya an ka ce haka dan dai har yanzu an koma mu tsarkin don saboda shine a ƙarshe ina fata an fahimce ni wannan jam'u bai ba wallahu a'lam malam yace to waqad ashara ta'ala Allah yayi nuni ila anna al-murada bi aqra'il idda abinda ake nufi da al-aqra na idda al-atharu shi malam yace sarki ya dauka bi qawlihi da ba wai ya hadi dan sauran sa bace to kuma bi qawlihi saboda fadar Allah fa talliquhunna ku sake su ko ba haka ba li iddatihinna an gane ko lokacin iddarsu malam ya ce saurara da kyau fallamu wannan lamun littauƙiti ka ji lamun tauƙiti in baka taɓa jinta ba lamun wadda take nuna lokaci ai wa waqtu talaqil ma'muri bihi fihi ko ba haka ba lokacin saki wanda an kai umarni da shi a cikin shari'a fil ayati a cikin aya at-tuhur shine tsarki lal hayd ba haila ba kinan malam shi sai rinjaye yace an ce a sake ta lokacin da ya kamata ta yi idda lokacin da kuwa kamata ta yi idda shine tsarki ba mi ba ba lokacin haila ba don haramun ne suke mace cikin haila sai dai in an sakin shin ya abu ko bai abu ba wasu malamai sun ce ya abu wasu sun ce a'a in mutum suke mace cikin haila babu saki don abdullahi bin umar da suke matar shi an ka ce murhu fal yuraji'ha ka ce ya maida ta sai in ta yi tsarki nan ya suke ta sau sun ce kuma ya ce man man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun to ai sun kace talaki na haila laysa alaihi amruna amma da ba abinka hey wasu malamai suka ce a sakin ya abku suka ce murhu fal yuraji'aha shi maido ta sun kace nan ana nufin yuraji'aha shi sake maido ta tunda akwai sauran saki tsakankanin su wasu sun kace a murhu ka umarci shi fal yuraji'aha ya maida ta gida saki bai yi ba kaga wadannan maganganu duk akwai su ka samu al'udda sharhi na umdatul ahkam da taysirul allam na al-bassam na umdatul ahkam da sauran mazhabobi da kuma littafin bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid na ibn rushd al-hafid al-andalusi sai ka ɗauko babu talaki duka ka taro littafai ka samu littafi ɗari ko wani ka ɗauko babu talak ka ga nan ga wani ga abin da ya ce wani ga abin da ya ce ka samu manya manya littattafai haka ne ake karatu ka ɗauko mudawwana ka diba babu talak ka ɗauko alhawi fil fiqh shafi'iyya na imamul mawardi mujalladi 40 na ka kawo daidai babu talak ka ɗauko al-mughni ibn qudama ka ɗauka ka ɗauko bidayatul mujtahid ka ɗauko az-zakhira ta imamul qarafi ka ɗauko wane ne sai haka na kai ka samu littafi 50 ko ɗari in ba ka da kaje maktaba ta garin ku yan akwai sai ka ɗauko safa wane ya ce kaza a cikin littafinsa ga ra'ayinsa ga dalilinsa wane ya ce kaza haka ne ake tattauna mas'ala ta ilimi amma ka zamna kawai ka ce ga wanda zaka faɗi ina radda bincike ta wurin lai zaka ji zaka ji abin da baka so malam yace wa tadullu lahu qarinatun kuma akwai wata qarina alama tadullu wa tadullu lahu qarinatu ziyadatu ta'i qarinatu ziyadati ta'i kenan qarina ta an ƙara ta'un fi qawlihi thalathata qura'in nan mallan ya ƙara da ta luga bayan waccan ta alqur'ani kuma sai ya ƙara da wata qarina wadda a luga thalathata qura'in Allah ya ce mallan ya ce li dilalatiha ala tazkiril ma'dudi domin abinda tana nuna adadi al-ma'dud abinda za a fitar ma adadi namiji ne an kawo shi thalathata ko ba haka ba wa huwa al-athhar shine tsarki kuma ido hankalin ku larabci hariri cikin muqamar shata al-alghaz da ya kawo al-ahaji kaci cika ci na nahau yace wa tabruzu rabbatul hijali bi ama'ir bi ama'imir rijal a cikin larabci akwai inda mata su ne rabbatul hijal masu gida kenan bi ama'imir rijali sai a gare su sun sare wani maza a ina ne cikin larabci lughzin ya kawo fiqh na lugha na nahau dibo daga uku zuwa goma daga uku zuwa goma a larabci duk abin da yake namiji na to wannan adadin shi mace za a kawo shi duk abin da yake mace na to adadin shi kuma namiji za a kawo shi misali Allah ya ce kazzabat samudu wa adun bil qari'a fa amma samudu fa uhliku bit taghiya wa amma adun fa uhliku birihin sarsarin atiya sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma dibo yace sab'a layalin domin lailatun lailatun shine mufrad yana da ta'un to tunda daga uku zuwa goma sai a ce salasu layalin أربع ليال خمس ليال ست ليال سبع ليال سبع ليال ثمانية تسعة حظ عشرة kenan daga uku zuwa goma inda ya zamanto mufrad mace ne to cire ta'un akai in ya zamanto namiji ne kuma sa ta akai wa samaniyata ayyamin domin al-yawmu muzakkar ne to shi malam sai ya ce nan abin da ya sa ya ce shi a tsohur ya ɗauka saboda alhaidu mu'annas ne a larabci ko alhaidatu shi ko a tsohuru muzakkar ne to kenan inda haila ake nuhi sai a ce salasa ƙuru'in don saboda salasa haidatin ake cewa amma da yake a tsohuru ake nufi sai an ka ce salasata ƙuru'in kamar da ake cewa salasatu a tsoharin mun gane kawo amin malam ya ce falau arada alhaidat da haila yake nuhi la qala thalatha qurun bila ha'in nan bila ha'in shi na nuhin bila ta'ul marbuta ta'ul marbuta wajen malaman ilmul qira'ati da lugar lokaci ha'un suke kiranta me yasa suke kiranta ha'un saboda in za a tsaya akan ta ha'un take komawa duk wanda kaji ya zo ya iske ta'ul marbuta zai yi wakafi akan ta yassa ta'un bai iya karatun ƙur'ani ba ويل لكل همزة لمزة فأيتا أنت أولي الذي جمع مالا وعدده ننكم هاؤنا kaga babu bambanci shi yasa suke kiranta ha'un faqad ja'ankum bayyinatun min rabbikum wa hudan wa rahma ba ta wa rahmat ko ba haka ba أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية لآية هكذا كانت إن في ذلك لآية in musabaka na yanzu kana ganin ja fat shi yasa suke kiranta ha'un don kakka sa tsammanin waccan ha'unta mun fahimta ko yace li annal araba domin su larabawa ta kulu tana cewa salasatu atharin tsarki uku wa salasu haidatin haila guda uku mallan yace wasa tara ba'd al-kalami ala hadhihi al-mas'ala zaka ga bayani akan sashin wannan mas'ala fiye hadhihi tarjama a cikin wannan tarjama wa tahqiq al-maqami da tabbatar da matsaya fiha a cikin tabi adillatihi tare da dalilai kaga kullum ne nuna maka cewa shi tare da dalili yake fi suratul baqara a cikin suratul baqara insha Allah ta'ala in Allah ya so to mu mukaddimar ɗaya za mu dauka kidan yanzu kaji mallan ya ce cikin suratul baqara sai ka ce can inda an ka kawo ga aya sai kaga bayanai illa anan game da wannan matsala ta al'ijmal sai mun yi hattara al'ijmal na ana nufin ita karan kalin kalimar ta take ɗauke da ijimali ba bi maddati ha ba akwai almujmal bi maddatihi in an ce almujmal bi maddatihi wanda shi maddashi ta kanta ta ɗauki da ijimali wanda na ɗan baku misalin shi ɗazu kalima ta almubinu mujmalci saboda ba a san ismul fa'il aka ruhi ba ko ismul maf'ul kuma inda Allah ce la tudarra walidatun bi waladiha ko ba haka ba wanda imamu ibn kathir da imamu abu amr ibn al'ala sun karanta la tudaru la tudaru sai ta zama tolan lana abin ga ba nahiya ba ce gani ko la tudarra nahiya ce domin ta yi jazma la tudarru sai ta zamanto wato nafiya kidan to an ka ce la tudarru ko la tudarra la tudarra mujmalun ne amma bi maddatihi ba bi ma'anahu ba waɗansu malamai sun ka ce asalin shi la tudarra ka a cutar da ita sai zama to na asalin shi la tudarar walidatun ka a cutar da mahaifiya wasu ka ce a'a wato shiga ce ta ismul ta mabni lil maf'ul la tudarra ay la tudarir ba la tudarar ba kada ta cutar ita mahaifiyar kuma dukkan su ya dauka la darara wala dirara bai dace a cutar da ita bai dace ta cutar ba in ka ji cikin tafsiri an kawo wannan sai kai abin nan to wannan na dan ba ku misali ne saboda kusan al mustarak bi maddatihi dan me akwai yana zuwa a cikin larabci a wurare daban-daban kafin in ci gaba da bayani game da abin da shafi idda sai mun kalli nau'uka na idda na farko akwai mace mai ciki akwai mace wadda yake ta balaga tana ganin jinin haila ta yi aure akwai wadda ba ta ganin jinin haila saboda ta tsoho ko tana karamar yarinya da an kazance idda ɗaliban ilimi masu saurin ba da fatawa ƙarƙashin iddan nan akwai hatsari na farko na an ce almutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru jini uku ba duk mata bane suke jini uku wanda suke ganin jini ne ake zancen su matar da ba ta ganin jini saboda ta tsufa koko ba ta kai inda za ta ganin shi ba ita da watanni za ta aiki wallahi ya isna min almahid min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna thalathatu ashhurin wallahi lam yahidu matan da sun ka yanke kauna ya isna min al-mahid sun yanke kaunar za su ga haila to inir tabtum in kuna shakka zahiya sun kace to sai ana shakka na sai mu tabbata to in ba a shakka na za a samu iddus a a wannan lokaci hukuncin bai sauka bane kafin ya sauka ake cewa in kuna shakka fa iddatuhunna thalathatu ashhur wata uku wallahi lam yahidun da matan da busu taba haila ba busu kai wurin haila ba da wannan ne malaman fiqh sun kace yau in an ka haifi mace ana daura mata aure yau masu cewa shekara shidda kaza kaza kaza kuma ba mun ce a ta ta daura musu aure ba fa a shari'a ta yarda da shi shi yasa mai muktasar ya kawo matar ka tana biyan ka kuɗin sadaki idan aka daura ma aure da karamar jinjira ta je ta ɗauke ta tabbata nono so biyar magana ta ƙari za ta biya ka sadaki domin ta haramta ma ita lam yahidun matan da busu kai inda za su haila ba yar shekara ɗaya tana haila yar shekara biyu tana haila wadda an kawo tana haila nassi ne na alkur'ani ba sai mun shiga cikin wani abin nan ba to amma nan muna zance idda matar da ta tsufa ba ta garin jini wata uku matar da take karama ba ta kai jini ba wata uku to sai matar da mijinta ya mutu da matar da adda ciki matar da suke da ciki Allah ya ce wa ulatul ahmali ajaluhunna to ana hamlahun su ko masu ciki sai sun sauki to sai mu zo ga wadda ita ko mijinta mutuwa yi mi gare ta wallazina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra da wata shekara guda ne ko wallazina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim ko wasiyatan li azwajihim aw taqra'a ko mata'a ila hawli ghairi ikhraj shekara dai wasu malamai suka ce to da wata da wata shekara ɗaya ne aka maido shi wata hudu da kwana goma wasu malamai suka ce a'a ba an shahi hukuncin bane zaɓi ne aka basu wasu malamai suna ganin zaɓi ne in ta gada ma tana yin shekara ta ɗaya to to sai mu aje wannan yanzu ga wata mas'ala tadakhulul idat idda ta shiga cikin juna matar da ba a kai ta gidan mijinta ba sai an ka sake ta يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها يمكن ita ba ta da idda to shi wannan an riga an kare shi ita an ce ba ta da idda ko ba haka nan bane to sai ta dakhul idan idda ta shiga cikin juna mace ta mijinta ya sake ta tana cikin idda amma ba ta gani gini tsohuwa ta tana cikin idda sai mijinta ya mutu ya za a yi eh ya za a yi almuhim malamai suna da wata ka'ida da suke cewa mace ta taddubi aksal ajalai shine mace idan tana idda wata idda ta shigo to za ta ɗauki idda mafi tsawo an gane ko amma banda mace guda mai ciki ita wannan hukunci bai shahita ba matar da mijinta ya sake ta ta yi jini ɗai ta yi jini biyu sai ya mutu ai ba ta jini na uku ba to shi kenan yanzu idda ta tashi daga waccan ta jini sai ta hada da waɗancan kwanaki sai ta yi ta wata hudu da kwana goma magana ta riga ta ƙari eh hudu da kwana goma mutuwa ne ya yi yanzu can sai ta lissafa kwanakin da ta yi in wata biyu ne kenan sauran ta wata biyu da kwana goma ta ataddu bi aqsal ajlaini mun gane ko dora za ta yi ba sakewa za ta yi ba amma babban da mai ciki ita mai ciki ba lata ta dubi aksal ajiyar ne ita da haihuwarta ne ake aiki shi yasa malaman fiƙi sun ka kawo wani luhu mace ta aka saki yau an gane ko bayan an sake ta yau sai ta ci gado a yau ta fita idda a yau kuma an kaɗawa mata aure a yau mace ce mai ciki mijinta ya sake ta bayan ya sake ta tana cikin idda sai ya mutu bayan ya sake ta ta yi masa wanka ta kare ai tana gadon shi ko bayan ta kare mishi wanka an je ai misalla ko da aka dawowa har ta haihu ta hitar cikin idda sai wani ga suna iya shiryawa sai an kai sadaki an kai mai mata tuli amma dai ba mun ce wannan daren ba abin da amma dai ba ta shiga ta shi kirin ba kuma za ta gade shi to shi yasa wajen iddodin nan ku bar zahin ba da fatawa in kun kaga akwai rudu ka dawo ka tabbai waɗanda sun kasanta dakulu da ita kakka je ka ka ba da fatawa a zo a samu matsala saboda idda in ta shiga juna har manya-manyan malamai rikitar da su take mun fahimci da kyau sani ba ina tura da wani abu za mu iya diba muku to sai mu je gaba ko malam yace wa min amfilatil ishtiraki fi ismin ga kuma misali na ishtiraki a cikin suna qauluhu ta'ala fadar Allah wal yatawafu bil baitil atiq thumma liyaqdu tafathahum ko su kare ayyukan su thumma liyaqdu tafathahum su ɗebe gashin dake kansu wal yufu nuzurahum su cika alwashin su wal yatawafu bil baitil atiq su yi tawafi ga gida wanda yake al'atiq da daɗi ko ba haka ba tafas kalima ce da take nuhin su ba malamai suke cewa wannan yake nuna muhimmancin ikhlasi sura ko su ma yan an cire ta cikin ibadar da Allah ya ce sai Allah ya bada lada ga ta ko kamar kazamta take ko tunda da an cire ta shi kenan ta zan shara amma masallaci yana daga cikin ahabbul biqa'i ila Allah ko ba karan bane to in ba a yi don Allah ba sai shi koma bola ga su ma an ce in an cire ta cikin aikin haji ko an rage ta lada Allah zai bayarwa amma masallaci ya koma mi masbala saboda ba don Allah akai ba walladina takhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadibun la taqum fihi abada an ka hana karshe kuma mi bola yasa ko an yi abu in ba don Allah ba ne aikin banza aka yi shi yasa mu ta kokarin gyara niyoyin mu Allah ya tsare mu na imanin mu da mutuncin mu duniya da lahira malam yace to wal yatawafu bil baytil atiq su ziyarci daki wanda yake da dade fa innal atiq malam yace kalmata al atiq yutlaqu ana itlaqin ta bishtiraki bil ishtiraki ta hanyar tarayya al qadim shine abinda a tsoho ya tsufa sai a ce al atiq wa alal mu'taq min al jababira kuma abinda an ka ‘yantar da shi daga azzalumai masu girman kai wa alal karimi kuma lokacin alfin mai daraja wa kullu haƙila bihi mallace duk malamai sun fassara da shi fil ayati a cikin aya wa tasrihullahi amma furucin da Allah ya yi in ji malamai sun kace kururuta suwa ko ba haka ba kama abinda aka fito fili aka faɗa shine kururuta suwa daga kururu ne bi annahu aqdamu aqdamul buyut shi wannan gida shine mafi daddaden gida ma'ana na ibada kenan allati wudi'at lin-nas wanda an kaza shi ga mutane don ibada ba wai farkon dakin da annabi arabai fara zama cikin shi ba fi qawlihi ta'ala a cikin fadar Allah inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakka awwala baitin daki na farko wudi'a lin-nasi ko mu ce gida na farko tunda masallaci ne masallaci kuma dakin Allah ne wudi'a lin-nas wanda an kaza shi ga mutane don ibada ba don mutane su yi bacci ba lalladhi bi bakka lalle wannan wanda a garin bakka mubarakan mai albarka ana kiranta bakka ana kiranta makka wa huwa alladhi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni makkata min ba'di an afarakum alayhi makka ko bakka duk ana bada an gare ko malam yace to wannan aya da Allah kawo awwal baitun mudan nas yadullu lil awwal tana nuna abinda ake nufi shine alqadim da dadde to a nan akwai ƙayoyi da dama cewa almu'uta ƙa'yantar da shi daga aljababira shi ma wannan akwai shi Allah ce alamtara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul kuma Allah ya yantar da wannan daki da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an zo an ruguza gumaka an yantar da shi daga shirka kina wannan fassara ita ma akwai ta ina fata an fahimci ni kuma ce mai tsoho ne ya jima da daɗe wannan babu matsala kuma ce mai mai daraja ne ai babu matsala kasancewarsa mai daraja ai ayoyin da Allah ya bayyana fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim yana nuna cewa wannan wurin yana da daraja kidan ba maganganun mu suka da juna ba mun fahimta ko to sai dai nan inda ka tafsirul qur'ani bil qur'ani kana iya dauko sifofinsa kaga Allah ya kira shi mubarakan don yana daga cikin abubuwan da muke mantawa in kana son kai tafsirul qur'ani bil qur'ani an faɗi abu yana da sifa to kuma cikin sauran ayoyi ka gano sifofin shi sai ka samu karatu mai yawa kaga na an kira shi inna awwala baitin wudi alin nasi alladhi bi bakkata mubarakan an ce yana da albarka wa hudan kaga dan sanar jiya shirya ne wa idh ja'alna albayta mathabatan lin-nasi wa amnan sannan kuma Allah ya kira shi ja'ala Allahu al-ka'bata al-bayta al-harama qiyaman lin-nasi duk waɗanda sifofinta ne duk zaka iya hada su kai tafsirul qur'ani bil qur'an sannan bi makka bi bakka nan bakka ya bukku shine mai karyawa malamai sun kace summiyat bakka li annaha tabukku a anaqal jababira duk wanda ya nuface ta da wani abu Allah da kici shi shi yasa Allah ya ce wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzaqu min azabin ali hadisi ya zo ce in kai ni ya aikata sabo in kai ni ya aikata alkhairi baka aikata ba Allah zai baka lada guda in kai ni ya aikata sabo kabbari Allah zai baka lada guda amma malamai suka ce in kabbari don Allah ba don kulki ba to banda makka ita da kayi niyya aikata sabon Allah ta zunubi za a rubuta ma ko da kana kasar ku don Allah ya ce wa man yuridu fihi bi ilhadin bi zulmin nuzikhu min azabin alim kuma wanda suke cewa in mutu ya aikata zunubi ana ribanya mishi in a makka ne malamai suke ce a'a sai dai a girmama zunubin amma ba a ribanyawa don Allah ya ce man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun sun kace babu zancen a ce ita makka za a ribanya maka wala yuzlimu rabbuka ahada don a yi hattara eh ba wani dalili mutane na suka faɗa ga abu ya saba makur'ani ai sai a yi ta gudu an gane ko sai mu je gaba da an ka ce awwala baitin ku yi hattara wagga awwaliya ce da an ka ce awwala baitin muƙayyada awwaliya muƙayyada ba mutlaka ba ba ana nufin ɗaki na farko wanda annabi adamu ya zamna cikin shi ba a ɗaki na farko na ibada shi yasa ba hadithi ya zo ingantacce na abu dhar ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam farkon ɗaki ya ce mishi Ka'aba mai bi mishi na ya ce Baitul Maqdis wanda yake nuna don ibada ake nufi shekara da tsankanin su ya ce shekara arba'in ko ba haka ba to kullun ku riƙe akwai awwaliya mutlaka akwai muƙayyada wanda bai gane wannan ba wallahi wajen karatu zai tafi barna mai yawa kuma in an zo wajen tattaunawa da shi wallahi za a kaba shi da gaugawa awwaliya mutlaka shine a ce abu shine na farko a sake akwai awwaliya muƙayyada to wanga muƙayyada ce nan da an ka ce awwalu baitin wudi'a lin-nasi lil ibadati ake nufi ba awwalu baitin sakara fihi al-insanu ba to dan qur'aniyun sai ce an ce cikin hadisi awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamah as-sala cikin wani hadisi an kace abu na farko wanda za a yi mutane hisabi sallah cikin wani hadisi kuma sai an kaza an kace abu na farko wanda za a mutane hisabi jima jini ce to ka kajiya cikin wanga hadisi an ce kaza to mu rasa wanda za a yi in baka sani ba baka san yadda ake taujuhun nusus ba ka kashe matsala al-jam'u bainan nusus abu na farko wanda za a yi dan adam hisabi bayan tauhidi in shi da matsayin musulmi tun da in ba musulmi bane babu zancen kafiri da dakarya ta kare in kana musulmi abu na farko bayan tauhidi sallah kuma haƙƙi tsakaninka da ubangijinka domin haƙƙi tsakaninka ne da wa abu na farko wanda za a yi bawa hisabi tsakanin shi da bayi shine jini kenan wancan yana magana haƙƙi ne tsakanin bawa da ubangiji wanda kuma shi bayani haƙƙi tsakanin bawa da bawa to dan qur'ani ne ko mun hadu wannan bayan razayi sai wuce to cikin qur'ani akwai wannan annabi Musa ya ce wa ana awwalul mu'minina shine farkon mu'minai to kenan duk waɗanda sun ka gabace annabi Musa kafirai ne aya ce ta alqur'ani wa wa'adna Musa 30 laylatan wa atmamnaha bi 20 fatamma miqatu rabbih 40 layla wa qala Musa li akhihi Harun akhlifni fi qaumi وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا ودكاء وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين أنا موسى تشيء فركم موسى إيواني تو أنا بأنا ونئلينا kaganin dole za ka ɗauki awwalul mu'minina min ummati ni ne farkon masu imani daga cikin al'umma in ba haka nan ba ko da duk sai ka kafirtar da annabawan da sun ka gabace shi mun fahimta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam imama karba ya ce shi ne farkon musulmai an umurce shi an ka ce qul inni umirtu an akuna awwala man aslama an umurce ne zaman to farkon wanda ya musulunta ah to Allah na mai umurci zaman to farkon wanda ya musulunta su su annabi Adamu ha kuma yace wa ana awwalul muslimina dan yace qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimina shine farkon musulmi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine farkon musulmi ah ai annabi nuhu musulmi ne duk annabawa da musulunci suka zo yahudanci da kiristanci duk ƙarya ce wanda aka kirkira annabi nuhu musulmi ne watlu alaihim naba nuhin id qala liqaumi ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayati allah فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين النبي إبراهيم مسلمين ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين النبي موسى مسلمين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين النبي عيسى مسلمين فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون النبي يعقوب لأينس مسلمين أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون النبي سليمان مسلمين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي واتوني مسلمين شيخ سبب القصة قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين أسلمت مع سليمان كم بتشيل سليمان با دم با غريشة تم مسلم با شيني أكي مسلم تا نا كركشين شوا آآ زا تا مسلم تا أهنو سأما لله النبي يوسف مسلمين ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين da aka zance a ce al'adiyanu samawiyya babu gaskiya ba addini guda ne Allah ya sauka shi ne addinin musulunci shari'o'i ne suke bambanta na annaba sai kaji wani ya ce ai addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine musulunci addinin annabi Musa yahudanci addinin annabi Isa kiristanci daga ina ka samu wannan Allah ya ce ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana halifan muslima kace addinin annabi Musa yahudanci na إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين da aka ai hattara a rabar cewa addinin annabi Muhammadu musulunci su ko a'a duk annaba musulmai ne tauhidi duk guda ne muna fahimta ta to yanzu in duk waɗannan annabawa ya tabbata musulmi ne to kuma shi ya zai shi cewa ana awwalul muslimina kaga dole sai zamanto awwalul muslimina min ummati domin ba shine farkon adam to wanga akwai awwaliya mutlaka akwai muqayyada tana na cikin qur'ani tana na cikin hadisai in ka taukar ji awwalu kai ta hattara gakka ta yi ka ɗauki waccan ka aza wajen waccan yanzu wasu na iske ka gida a buɗe ma littahi Allah ya taimake mu to mu ɗauki mas'ala ta ƙarshe kiran ko malam ya ce wa misalul ijmal bi sababil ishtiraki fi fi'lin nan ya wuce ismu kiran ya zo cikin fi'ili kuma an gane ko fi fi'lin qawluhu ta'ala fatara Allah wal layli idha as'as at-takwir yace fa innahu mushtarakun bayna iqbalil layli wa idbarihi in an ce as'asa yana haduwa yana bada ma'ana kenan baina iqbalil layli fuskantowar dare wa idbarihi da bada baya in an ce wallaili idza as'as ana nufin dare idan ya fuskanto kuma an ce wallaili idza as'as idan ya bada baya wa qad ja'at ayatun tu'ayyidu anna ma'anahu fil aya adbara an gane ko akwai ayat da ta zo ta nuna tana nufin dare idan ya juya baya baya wa huwa qawluhu ta'ala ko ba haka ba wallaili id adbar kira Allah yana rantsuwa da dare lokacin da ya bada baya was subhi idza asfar da subahin lokacin da wato tabbayyana fa kaunu as'asa fil aya bi ma'ana adbara kenan karsancewa kalma ta as'asa a ce bi ma'ana adbara ta bada baya yutabiqu ma'ana ayatul muddathir yana dacewa da aya ma'anar ayat dake cikin suratul muddathir hadhihi kama tara kama yadda ka gani walakin al ghalib fil qur'an sai dai malai yace galibi a cikin alqur'ani annahu ta'ala shi Allah madaukakin sarki yuqsimu bil layli yana rantsuwa da dare wa zalamihi da da dare da duhunsa idza aqbala idan ya fuskanto wa bil fajr kuma ana rantsuwa da al fajr wa diya'ihi da haskensa idza ashraqa lokacin da ya haskaka ya haskaka duniya ka qaulihi wal layli idha yaghsha kaga in ya yaghsha ya ruhi duniya to ai lokacin ruhi wa duniya ai lokacin mi lokacin fuskanto shi wanda hari idza tajalla kuma Allah yana rantsuwa da yini lokacin da ya haskaka duniya hasken shi ya game duniya ko ya game wurin da ya kai wa qaulihi da fadar Allah wan nahari idza jallaha ana rantsuwa da dare lokacin da hasken sa ya mamaye yankin da ya kai gare shi wal layli idza yaghshaha da dare lokacin da ya rufe duniya ash-shams wa qaulihi ta'ala kinan wa qaulihi da fadar Allah wad duha Allah yana rantsuwa da hantsi wal layli idza saja da kuma dare lokacin da ya rufe duniya ila ghairi dalika min al-ayat da sauran ayoyi kiran waɗanda suke akan wannan walhamlu alal galibi aula kenan na a ɗauke shi galibi tunda ayoyi mafi yawanci suna nuna fuskanto shi ba da baya ba sai a ɗauke shi a ɗauke shi akan galibi wa hadha huwa ikhtiyar ibn kathir wannan shine zabi da ibn kathir wa huwa zahir shine kuma zahiri khilafan ibn jarir sabani ga ibn jarir kenan shi ibn jarir da ya ɗauki sabanin wancan wa satara idah وسترى إيضاح هذا المبحث ذاك قيد ذا أبيان وأن مبحثي نبن تكين علمي إن شاء الله في سورة التكوير أتكن سورة التكوير أما ما لم بيقى سورة التكوير الله يمسر سوا أتكن قرشان سورة المجادلة وسورة المجادلة الله كرم مالا kaga cikin muqaddima ya ce in ya zo cikin suratul takwir dai bayani bai yi ba amma cikin muqaddima Allah ya sa ya dance wani abu illa dai anan nan da yace a dauke shi akan galibi shi yafi wannan ka'ida ce wanda ana aiki da ita amma tunda dukkan su qur'ani ya zo da su shikenan sai mu dauke su gaba daya tunda ya zo iz adbar sannan ya zo idza yaghshaha to dukkan su yana dauka ko akan su sai dai a ce shi wancan shine qur'ani yafi bayani akan sa asasa din yafi daukar fuskantowa galibi a cikin alqur'ani amma dukkan su tunda yana daukar su kenan ba lama ne a mu dauke su tunda ana iya jam'u bainahuma kenan Allah ya rantsuwa da shi lokacin da ya fuskanto duniya da lokacin da ya bada baya no problem kuma abin da ya sa ɗazu kuke je ina cewa nahara yini idza jallaha idan ya haskaka inda ya kai saboda duniya ba a samun haske dukkan ta gaba ɗaya lokaci guda kuma ba a samun mi dare lokaci guda wani lokacin wani wuri ana dare wani wuri ana cikin mi ana cikin safiya shi yasa fassara ba mu ce ba ya haskaka duniya gaba ɗaya da wani suka ji ya haskaka duniya waye ga ma rana tana haskaka duniya gaba ɗaya lokaci guda a'a gefe ne sashen ta ana cikin duhu sashen ta ana cikin dare ina fata an fahimci ni shi yasa inda Allah subhanahu wataala ce inna masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا يزومة ليلا أو نهارا دري كويني أقول سيسو سراسي دري كويني أما أي الدنيا بأتبع سامو حالي قدابا wani yanki suna cikin dare na wani yanki suna cikin mi shi yasa wasu ka ce lailan wani hara dare da yini saboda ko ya zo musu cikin dare ne da yini tun da wani sashen in duniya ce zai gamewa gaba ɗai to wata tana cikin duhu na wata tana cikin haske wasu kuma suka ce a'a lailan au da haran babu matsala in bala'i ne wanda bai shahi yankunan duniya ba duka to dama ai lokaci biyu ne ko dai ya zo musu cikin dare ko ya zo musu mi cikin abin nan yini تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة أي سنة مي مجونا دي أما سنة مي مجونا بقى دنيا قبعد بقى أساسا دنيا ونوري أنا دهو ونوري أنا حسكي lokaci ya matso Allah da ya sa an samu abin da aka samu sati mai zuwa za mu zo mu dora mu ga abin da hali zai ba su insha Allah mu kare wannan muqaddima na san dai kun ga amfanin dai dalilin da ya samu ka ce a doge akan ta a kare ta sannan a shiga cikin littattafai abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh